تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وأفضل الهدي هدي محمد وشر محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا يومتنا أشهد الآية وشهر رمضان جرى النبي صلى الله عليه وسلم على كما قبل مدينة ألف دليل وجود أربعين شدة daidai da ashirin da ɗaya ga watan uku miladiya alif dubu biyu da ashirin da biyar a wannan masallaci mai albarka masallacin dawon Qur'an da ke nan ganyen oda sami naka inda muke ci gaba da gabatar da karatu na tarjamar ma'anonin alqur'ani mai girma wanda muna nan muna fassara ayoyin suratul an'am Allah yake roƙo mana jagoranci ya alkhairi ya fahimtar da mu ayoyin wannan sura ya ba mu ikon yin aiki da su darasin mu da ya gabata mun tsaya ne akan aya ta arba'in da biyar a cikin ayoyin wannan sura inda Allah subhanahu wata'ala yake bayyana mana yadda Allah ta'ala yake wa azzalimi talala ne kamar suke yayin da mutum ya auka ta farki da gwadabe da zalunci Allah ta'ala yana iya yi masa ainihin wato talala ne kamar suke sai ya ɗauka cewa jin daɗin da yake yi zai dawwama komai ya nuna shi kuma Allah ta'ala kwatsam sai kama shi da azaba sai zanto ya ɗebe tsammani daga samun rahmar Allah madaukakin sarki Allah muke roƙo ya dace da mu alkhairan duniya da lahira a ayar da ta gabata Allah ta'ala ya yi mana bayanin cewa wa annabi sallallahu alaihi wa sallama zalincin da waɗanda mutane suke yi da ƙaryata ka da suke yi ya yi maka nauyi da yawa idan za ka iya neman wani wani rami a ƙarƙashin ƙasa da za ka haƙa ko kai matakala zuwa sama don ka zo musu wata aya to ka sani ko da ka zo da ayar ba lalai da imani ba da ko Allah ya so da ya haɗa su akan shirya Allah sai nuna mana kuma gaba cewa Allah ya aika wa al'ummomi na baya da yawa da annabawa da manzanni Allah ya kama su da talauci da kamajika da cutuka iri-iri amma aka wayi gari Allah yana so su kaskantar da kansu gare shi da suka iya Allah ya koya musu hukun Allah sai bayan sun ji daɗin wannan abu sai Allah ta'ala hakan ya aiko da azaba ta gama da su Allah ya ce fa qufi adabir qaumil ladina zalam sai Allah ya yanke gadan bayan waɗanda suke zalunci Allah ya ce walhamdulillahi رب العالمين بك نقوديا تتبت لعنا سبحانه وتعالى الله تعالى يتسلم أولا بجينا تكاو حديثا عقبة ابن عامر الجهني الله يقال بالشدة وزن الله صلى الله عليه وسلم يشي idan ka ga Allah yana bai wa bawansa abin da yake so a duniya tare da saba masa bawan yana saba wa Allah amma duk da haka Allah yana bashi mazinaci ne mashayin giya ne maha'inci ne mazambaci ne ɓarawo ne amma Allah yana ba shi sa'a ya ci ya sha duk abin da ya taɓa sai ya zama kuɗi wanzu Allah ce in kaga Allah yana yi wa bawa wannan to wannan ta lalace Allah ke yi masa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta wancan aya falamma menene حتى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا ما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون الله تعالى كامل أو akwai taimakon marayu da aka kawo daga garin manjire daga wasu daga cikin uwa ya suka kawo na marayu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara dukiyar su albarka Allah ya biya musu bukatun su da alkhairi Allah kuma ya saka muku da gidan aljanna azam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتم إن أتاكم عذاب قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qul ara'aytum kace ku bani labari mana in akhadha Allahu sam'akum yanzu idan Allah ya so sai ya ɗauke jinku wa absarakum da ganinku wa qatama ala qulubikum kuma ya sanya marfi akan zukatanku yadda alheri ba zai shiga ba man ilahun ghayru Allah ya'tikum bihi wani abin bauta ne wanda ba Allah ba zai iya dawo muku da wannan abin da kuka rasa Allah ta'ala ce undu don Allah ka yi dubi كيف نصرف الآيات جدا في ججو آيوي تقوى نئري جد وسداني ثم هم يصدفون أما جد هكا في قال سنة بجريوا قل أرأيتكم كثير سوكمان لا بايمنا إن أتاكم عذاب الله بغتة إذا دا عذاب الله ذات زومك خطم بازة بازمان aw jahratan ko kuma wannan azabar Allah ta zo muku baro baro saro saro kuna ganin ta da idanunku ko ba ku da damar ku iya kawar ku iya kawarwa kanku da wannan azabar ta Allah hal yuhlaku illa alqawm zalimun shin za a halakar da wasu da ba zalimi mutane ba babu shakka Allah subhanahu wa ta'ala idan ya jarrabe ka ya ɗauke jinka ko ya ɗauke ganinka ko ya sanya murfi a kan zuciyarka yadda ba ka iya fahimtar abin da yake daidai ko ba zuciyarka ba ta iya amsa gaskiya babu wanda zai iya dawo maka da wannan abin da ka rasa sai Allah shi ko ka taɓa ji a tarihi likita abin da yake kai kokari ne ko ya so nawa ne mutum zai karye karaya mai sauki a ɗaura a yi ta ɗaurawa har sai hannun ya kai ga a ce a yanke an yi tsaurin asibitin an yi duk irin abin da za a yi amma Allah bai ci hannun ya zauna ba sai an yanke wani kuma talaka ne bai da ko sisi asibitin ma ba zai iya zuwa ba sai ki to a ji a nemo wani maɗauri ya zai tsora shi ana tsorawa sati ɗaya sati biyu kuma hannun ya haɗe ya warke wane ne wancan waye wannan duka Allah ne shi ko wancan komai gatansa a yi a Najeriya a tafi Jamus a tafi Indiya a tafi ina ne wallahi ba za a warke ba don wanda ke ba da lafiyar da sauƙin wane ne Allah ne shi kaɗai to bai so ya bayar ɗin ba shi ko wannan da ake ganin marar gata ne ƙila ma bai da hankali ƙila ma bai da tunani shi kuma gashi abin ya faru da shi cikin sauƙi bugu ɗaya gashi Allah ya kawo sauƙin saboda dama can warakan ta wane ne ta Allah shi wannan shi ne tauhidin annabi Ibrahim alaihi salam ya koyar da mutanensa allazi khalaqani fa huwa yahdini shi ne wanda ya halicce ni kuma shi ke shiryar da ni wallazi huwa yut'imuni wa yasqini ƙira'ar abin nan abu jafar an gane wannan ko abu ya akubar habarani allazi khalaqani fa huwa yahdini wallazi huwa yut'imuni wa yasqini haka ya karanta shi ne wanda ke ciyar da ni kuma ya shayar da ni wa idza maridtu idan nayi rashin lafiya kaga bai ce idan ya sa min rashin lafiya ba saboda ne ka'idar mu ta baya ko ba ni yana wa Allah ne sharri yace wa idza maridtu idan nayi rashin lafiya fa huwa yashfini shi yake warkar da ni wallazi yumituni thumma yuhyini shi ne wanda yake ɗauke rayuwata sannan ya rayar da ni kowanne mutum yana yin bacci duk bacci idan ka yi Allah yana zari ka daga jikinka shi yasa ta fi da wucewar lokaci ba ka iya gane shi yanzu ne ba na kwanta ga shi haka ta ta yi ikon Allah inda ji ta hankali shi na kwanta tak la ilaha illallah saboda ne an rike tasirin gudanar lokaci ka tare da kai an zare ran daga jikinka ba ka iya gane minti ɗaya ya wuce minti biyu ya wuce minti uku ya shuɗe awa ɗaya ta shuɗe ba ka gane wannan gaba ɗaya shi ne Allah ya buga mana misali yace kuma ni labari yanzu idan Allah ya dauke ya so ya dauke jinku da ganinku ya dora mafi akan zukatanku yadda ba za ku iya fahimta komai ba shin akwai wani abin bauta wanda ba Allah ba wanda zai dawo muku da shi me amsar lalle babu sai Allah ya ce umbu ya kai ne karanta alqur'ani ka duba ka gani mana كيف نصرف الآيات يبدأ مكي صرف آيوي مكي ججو آيوي إن مكي متبياني دوس فهمتا ثم هم يصرفون أما جد هكا سيقاشنا بجريوا إن أرأيتكم كثيرا فيكم عن الأباني إن أتاكم عذاب الله بغتة يزيد عذاب الله تظلمكم أأتكي باذة باذة ماني أو جهرة ko ma azabar gata ta tun karo kuna ganinta a ghayrar Allah ko ki hal yi hulaku illa qawul al-zalimun shin akwai wanda za a halakar ne akwai wanda zai halaka ne in ba azzalimi ba babu shakka wanda zai da Allah kuma yi da Allah Allah yana ne Allah yana tsamar da masu tsoron Allah masu kiyaye da kofinsa a kuma wasu fustilat me Allah ya faɗi game da ayar samudawa bayan ya gama ba da labarin sai ce wa najjayna alladhina amanu wa kanu yattaquna sai muka tsamar da waɗanda suka yi imani suka kasance suna tsare dokokin Allah ashe su azabar Allah ba ta shafar su falamma nasu ma zukiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anil su'i wa akhadna alladhina zalamu بعذاب بئيس ko bi'sin bima kanu yasqun yace yayin da suka manta da abin da muke wa'azantar da su da shi sai muka tsamar da waɗanda suke hani ga barin aikata mummunan aiki sai muka kama waɗanda ke zalunci da mummunar azaba saboda abin da suke aikatawa na bijirewa da saɓawa Allah subhanahu wa ta'ala sannan ga annabi Nuhu alaihi salam wa najjaynahu min alqaryati allati kanat ta'mal khaba'ith annabi Nuhu alaihi salam muka tsamar da shi daga wannan alƙaryar da ke aikata mummunan aiki mun gane wannan ko duk waɗannan annabawa da manzanni Allah ta'ala ya tsirtar da su da sunan biyansu ba dan komai ba sai sun yi ne sun yi imani sun yi kauya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya dace da mu Allah ta ya cigaba da cewa wa ma nursilu wa ma nursilu al-mursalina illa mubashirin wa munzirin faman amana وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون Allah ta'ala ya ce wa ma nursilu al-mursalina illa mubashirin wa munzirin kuma ba ma aiko manzanni sai suna masu bishara masu gargadi wannan shine dalilin da yasa Allah ya kada su ne annabawa da manzanni shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya fi wannan tafarkin nasu an gane wannan shi ne Allah ta'ala ke cewa mai wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira walakin akthara an-nasi la ya'lamuna ba mu aika ka ba sai dan ka zanto mai bishara da kuma yin gargadi ga dukkanin rankata kafitanin mutanen duniya baki daya sai dai mafi yawan mutane ba su sani ba sannan Allah ta'ala ce inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira lalle mun mun aika ka shahidan kana mai ba da shaida wa mubashiran kana mai yin bishara wa nadhiran kana mai gargadin mutane daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala faman amana to fa duk da yayi imani wa aslaha kuma ya kyautata aikinsa fala khawfun alaihim wala hum yahzanun wannan babu tsoro a tattare da su kuma ba za su yi bakin ciki ba Allahu akbar ba za su yi ba za su yi tsoro ba tsoro ana jin shi akan menene akan abin da ya faru ko abin da zai zo a gaba kun yi shiru maganar tsoro ana magana abin zuwa ina ne a gaba ma'ana yayin da Allah yake rayar da ku yana gaya muku wanda ya imani ya kyautata aikinsa ko to ko da ma ya mutu akan wannan hanyar to kada ya ji tsoron mutuwa ta same shi tabbas abin da zai samu a lahirin shi ne alheri mun gane wannan sannan wala hum yahzanun kuma ba sa yin bakin ciki bakin ciki kuma ana yin shi akan menene ne abin da zai zo ko abin da ya riga ya wuce na'am abin da ya wuce ma'ana ƴaƴanka da za ka bari a duniya aikinka da ka riga ka yi dukkansu Allah ya karba ƴaƴanka Allah zai kiyaye maka su zai kiyaye maka imanin su a wayi gari waɗannan ƴaƴan Allah subhanahu wa ta'ala ya alkinta maka su a bayanka saboda haka ba za ka ji tsoro ba jama'a mun gane wannan to kaga wannan kadai ya ishi mutum ya imani ai ko tunda Allah ya riga ya nuna kuma ya yi bishara faman amana wa aslaha fala khawfun alaihim wa la hum yahzanun innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu aha fala khawfun alaihim wa la hum yahzanun lalle wadanda suka yi imani kuma suka tsayi can akan addinin nan ba su rawa ba ba su raba kafa ba ba su dinga waiwayen dama da hagu ba in sun samu mai daɗi su dawo cikin muminai in an jarrabe su su koma kafirci ba su haka ba sun tsaya tun addinin nan can kan fasar sai na abubakar yace kuma lam yaltafitu yamnatan wala yasra ba su dinga waiwaye gefen dama ba ko ba sa waiwaye gefen hagu Allah ya fala khawfun sannan babu tsoro a kansu na abin da za su taras a zaman kabari da zai zo a ranar kiyama wala hum yahzanun ko ba sa yi bakin ciki na abin da suke bari a bayansu bayan su riga sun mutu ayyukansu Allah ya alkinta dukkanin 'ya'yansu da sauran abin da za su bari Allah ya kawo zai kiyaye musu jama'a babu alkhairin da dan adam zai samu a yayin barin duniya kamar wannan kamar wani ya tambaya to tun da an yi mutu wannan ina za su Allah ce ula'ika ashabul jannati khalidina fiha waɗannan su ne ɗan aljanna kuma za su dawwama a cikinta jaza'an bima kanu ya'malun wannan sakamako na abin da suka kasance suna aikatawa na aiki a duniya Allah ka samu ne Allah ka gafarta mana ina fata an fahimta don haka haka Allah ta'ala ke sha'aninsa fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa an yakuna من المفلحين Allah ta maka ga wanda ya tuba ka kaddara ma ka aikata laifin kayan zunubi ko ai kowanne zunubi kuma mai amma Allah ya ce a amma wanda ya tuba yayi imani ya kuma aikata aiki na kwarai ana sa wannan ya zanto daga cikin masu samun babbar rabo a ranar alkiyama Allah ka samu ne Allah ka faranta mana rai da kyawun ayyukanmu a ranar alkiyama Allah ka sani da kyawun ƙarshe shi yasa Allah ya ƙara maimaita wannan a kotu Maryam illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna aljannata wa la yuzlamuna shay'a Allah ya ce sai dai kawai suka tuba suka yi imani suka yi aiki na kwarai to waɗannan su ne waɗanda suke shiga aljanna kuma ba a tauye musu komai na sakamakon ladan aikinsu in baka gane ba jannati adilin aljanna ce ta zama dindindin babu ranar fita allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib wanda ubangiji Allah mai rahma yayi wa bayinsa alƙawari ta hanyar gaibu ba su gani ba amma sun yadda kina ne wanda zai cika ya mutu wannan al'amarin nasu ka Qur'ani akwai da imani Allah ka samu cika da imani Allah ka fitar da Qur'ani jama'a mun gane wannan ko kuma Allah ce inna inna wa'adahu innahu kana wa'duhu ma'tiya lalle alƙawarin Allah ne mai zuwa ne tabbas ne babu wani shakka a cikin wannan amma Allah ce wallazina kazzabu bi ayatina amma waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu ya nassuhum al'azabu بما كانوا يفسقون azaba za ta shafe su tun abin da suke aikatawa na sabon Allah alfisu a nan shi ne alkhuruj an yuqa alfisu yana zuwa da ma'anan alkufru yana zuwa da ma'anan kuma alkhuruj an yuqa an gane wannan duk lokacin da aka muqaranan fasikanci da imani kai tsaye fasikanci yana da ne kai ne kai tsaye Allah ya faɗi wannan game da munafikai yace innahum kafaru billahi wa rasulihi sai ce wa matu wa hum fasiquna bai ce wa matu wa hum kafiruna ba saboda a nuna maka su ne su kafirai ne ko almunafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون كاجي منافقين سوني سوا سوني فاسقين معنى سوني كافرين أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ينزو وند يزوم من إيماني سيكد وند يزوم فاسق fasiki ana nufin kafiri Allah ce la yastawuna ba ta taɓa daidaituwa ashe wannan kadai ya yi sai nuna maka cewa duk wanda ya mutu yana sabon Allah yana kafirci to tabbas azaba za ta shafe za ta shafe shi saboda wannan kafircin da ya aikata Allah ka tsare mana imanin ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين sa'ira lalle wanda bai imani da Allah da manzonsa ba lalle mun yi tattalin azaban wutan sa'ira gare su baki daya a ranar alkiyama ayoyin alkur'ani mai girma suna da yawa a wannan bigi da ba su guba waɗanda ke nuna masu imani za su je aljanna Allah ka samu na ciki kafirai za su ainihin wato fada wuta za su dawwama a cikin azaba ba fita Allah ka kiyashe mu Allah ka tsare mu to Allah ta'ala sai ya bayyana wannan cewa wallazi ya kazzabu bi ayatina lalle waɗanda suka kafirce wa ayoyinmu ya masuhu al'azabu bima kanu yafsukuna azaba za ta shafe su saboda abin da suka kasance suna aikatawa na ainihin wato fasikanci Allah ta'ala ya gaba da cewa
قل أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون Allah ta'ala yake cewa qul la a'udhu lakum 'indi khaza'in Allah Allah ya ce wa annabi Muhammad qul kace da su la aqulu la aqulu lakum 'indi khaza'in Allah ni ba zan ce da ku ina da taskokin Allah a wurina ba ma'ana ba zan ce da ku taskokin Allah a wurina suke ba ballantana in zo muku da wata aya a duk lokacin da kuka yi rinka muku ta aya wala a'lamu ghaiba kuma ni ban san gaibu ba injuwa injuwa to in kace yanzu manzo Allah ya san gaibu yanzu a kaira kai shiru Allah ya kare ka ko wanda yake manzo Allah ya san gaibu ya kare ta Allah ya kare ta Allah ne ya ce manzo Allah ka gaya musu ka ce dan da ba haka lamarin yake ba da wani zancen Allah zai faɗa wala aqulu lakum wala a'lamu ghaiba kuma ni ban san gaibu ba wala aqulu lakum inni malak kuma ni ba zan ce da ku ni mala'ika bane a'a in attabi'u illa ma yuha ilayya ni bana bin komai face abin da aka yi wahayinsa zuwa gare ni qul ka ce da su hal yastawi a'ma wal basir yanzu makahu da mai gani za su taba zama daya afala tafakkaru wai shin ba za ku cincincini ba game da abin da ake gaya muku wannan ayar tana nuni ga cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah bai danka masa fuska a wurinsa ba ballantana kawai da sun sun mushirka ce to shi kenan eh mun ji in kana so ne imani to ka rubuta waɗannan duwatsun gaba ɗaya su zama ƙasa garin ya zama rairayi kawai mu ga ƙoramu na ɗuɗɗugowa ta ƙarƙashin ƙasa yadda za mu iya yin shuka gonakin da su yi kore shar a garin da yake gaba ɗaya shi duwatsu an gane wannan ko kuma a mu ga kana da wani tsantsararren gida na zinare komai na gidan da bulan gidan da komai na zinare ne mun kana da wannan ko Allah ya baka wata gona da za mu dinga zuwa mai cikin arziki sai arziki ya zama baya karewa to shi ne Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu la aqulu lakum indi khaza'inullah ni ban ce muku taskokin Allah na arziki a hannuna suke ba ballantana duk lokacin da kuka buƙaci wata aya in kawo muku ta nan take fuskokin Allah ba a hannun suke ba kuma ni in nan ban san gaibu ba abin ma da zai faru a gobe ban sani ba sannan kuma ni ban ce muku ni mala'ika ne ballantana in ce ina sama duk abin da Allah ke faɗi na wahayi ina ji a ce in attabi'u illa ma yuha ilayya ni kam ba na bin komai sai abin da aka yi wahayinsa zuwa gare ni shi Allah ta kace da su hal yastawi a'ma wal basir yanzu wanda yake makaho zai yi ɗaya da wanda yake gani ɗaya ne ba su zama ɗaya yanzu yadda za a yi gudun tsira idan wata matsala ta faru tsakanin mai ido da makaho wane saurin tsira na'am ai in an ji ƙaran ma shi makaho ya suna ga ina zai ke zuwa ba ko saboda ka kira da wata na'ura ta mu ta gani kana iya tantancewa tsakanin abu mai cutarwa da mara cutar shi sai dai da alama ta kunninsa ya yi hasashe sai ilimin basira da Allah mai wa ɗan adam amma kan ba zai iya gani ba kaga ba ɗaya bane shi sa Allah ta'ala ya ba mu waɗannan abubuwan guda shida ko guda bakwai Allah ta'ala ya ce suna zama ɗaya wa ma yastawi al-a'ma wal basir Allah ya ce kai makaho da mai gani ba su taɓa daidaita walan zulmatu walan nur sannan dufai da haske ba su taɓa daidaito su zama ɗaya walan zillu walan harur sannan inuwa da kuma zafin rana ba su taɓa daidaita su zama ɗaya wa ma yastawi al-ahya'u wala al-amwat sannan rayayyu masu rayayyen zuciya ba sa zama ɗaya da matattu masu matattun zukata ke sa Allah inna Allah yusmi'u man yasha dan ka gane dalilin da yasa Allah ya wancan comparison din ko inna Allah yusmi'u man yasha Allah yana biyar da wanda ya so ne a cikin bayinsa wanda ya san mai shiryuwa ne mai yin imani ne sai Allah ya shiryar da shi da abin da yake gani abin da kuma zai zai masa daidai Allah ka san cikin su amma sai Allah ya ce wa ma anta bi musli'in man fil qubur sai su banta kafirai kamar wanda sun mutu ne an birne su a kabari yace amma kai ne don Allah ba za ka iya biyar da wanda ke kwance a cikin kabari yana mace ba ba ka iya da shi komai ma'ana wanda zuciyar ta riga ta mutu ta makance ta zama Allah ya riga ya kulle ta alheri bai shiga duk yadda za ka yi mar wa'azi ba zai taɓa jin wannan wa'azin ba ballanta na yi imani ballanta na ya koma ya bi hanya ta ƙwarai Allah ka tsare mana imanin mu jama'a waɗannan ayoyi Allah yana umartar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da ya ce musu yanzu idan Allah ya kwace muku ji da gani idan Allah ku duba wanda ke kurma Allah ke masa ne ne na'urar ji da na'urar ne yin magana shi kurma ne Allah ya ga dama sai ya ɗauke mishi ji kai ta ƙwallon ihu in ci maka me kake nufi ko in ba ka kusanta da hannu ba zai gane ba ka duba ido da Allah ya yi shi malam ga yadda Allah ta halayar shi danka ka duba yadda ya ma ido me Allah ya sa mishi ya sa mishi kwaya ya sa mu kuma idan ruwa mai gishiri gishiri duk wani abu da ya fada idanka wannan ruwan da ke idanka zai kashe shi ko ka taba ka taba dandana hawayen kaji wani iri ne wani irin dandano yake da shi yawwa yanzu idan fata ba a san ta lalace ya ake mata ya ke sa mata gishiri sai ta yi ne ka daskare to a cikin idan kuma wannan wannan farin da kake ganin shi na idanka kitse ne wannan ruwan da Allah ya sa a idanka shi ke hana idanka lalacewa ya sa idan yace da wani mutum daga kabilar Huzairu da Bilalu ibn Abi Rabah yace da wasu mutum hudu ba zan iya tuna sunayensu ba amma sai riwayan ta zo da wasu sunayen na daban an gane wannan shi iyaka mu ce da waɗannan mutanen an gane wannan me ya faru sai abin da Allah sai sa ya ce sai abin da Allah ya ga dama ya auku a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auku a take sai Allah ya masa wahayi sai ya saƙa masa wani baransa sai Allah ya saka masa da wannan aya ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي kada ka kori waɗannan da ke ambatan ubangijinsu safe da mareci safe da mareci yuriduna wajhahu suna neman fuskar Allah yardan Allah kaɗai suke nema a wannan abin da suke kira suke aikatawa ma alaika min hisabihim min shay ba ka da wani nauyi na hisabin su akan ka ba kai bane musu hisabi wa ma min hisabika alaihim min shay su ma babu wani nauyin su akan ka fa taqudahu Allah ya ce ballantana ka ce za ka kore su fatakuna min zalimina sai ka zamto daga cikin azzalimai a lokacin manzon Allah yana so waɗannan masu mulkin da masu kuɗin su yi imani saboda me ko za a ɗan sassauta musu wannan tsanani da murgunawa da ake musu a garin Makka manzon Allah ya so ya karkata zuwa gare su ina fata an gane sai ya ce musu kul ina fata an gane wannan sai Allah ya saukar da wannan aya idan kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi fadai waɗannan mushrikai su musulunta saboda maslahar da suke cikin kasancewa su shugabanni idan su musulunta za a samu sauki amma shi Allah ya san cewa ba masu imani bane kawai suna yin haka ne don ya koro waɗanda ke tare da su fusata kuma su masu yin imani su masa da kenan suke da ba ruwa ko sun taɓar da shi kenan ba shi ga tsoko ba shi ga tarko isa Allah ya ce sha'a kada ka kori waɗannan talakawan waɗannan matalautun da ke tare da kai kada ka kore su waɗanda ke ambaton Allah safe da marece an gane wannan ka sani kai ba za ka iya musu hisabi akan ayyukansu ba su ma ba za su iya maka hisabi akan aikin ka ba in ko ka kore su za ka zama daga cikin azzalimai nan take sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai ya tashi sai ya ba su wuri kawai ya koma cikin waɗannan talakawan sai ya je ya zauna su ba suka ji daɗi saboda me to wannan shine dalilin da yasa Allah ya saukar da wannan aya Allah ya maimaita wannan a sokar tashi ko aka yi ya Allah ya ce واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي كهقر قرتك دكنك كزونا تارد وطنن لكي كرم أبنجد انسو ساتيا دمريشي يريدون وجهه سنا نفم فكر الله سنا نفم سامير دن الله شي كأي دن الله كأي فكر ونبوتا ولا تعد عيناك عنهم kada ka kawar da kanka ga barinsu turidu zinatal hayatid duniya kana so kana nufin samun wani abu na kawar rayuwar duniya turidu zinatal hayatid duniya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina Allah yace kada kai biyayya ga wanda muka rafkanar da zuciyarsa gabarin yin biyayya gare mu da barin ambatanmu da barin yin imani da wannan tunatarwa da wannan wa'azi da muka baka wattaba hawahu kuma ya bi son zuciyarsa wa kana amruhu furqa sai al'amarin sai zama a tabarbare ku ji da Allah ke zama jama'a Allah ta'ala ya karfafi waɗannan talakawa da suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sai Allah ta'ala ya ce
وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين Allah ta'ala ce wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd kamar haka ne muka jarrabe sashin su da sashi shi ne kuɗi mai mulki mawadaci yana ganin o yanzu wannan talakan da zai da komai shi ne har zai je a ce ya yi imani kuma Allah ya yarda da shi ma har a saukar da aya a ce ni a kyale ni li yaqulu dan su dinga cewa a ha'ula'i manna Allahu alaihim min bainina yanzu waɗannan ne Allah ya yi musu baiwa a tsakankaninmu aka wayi gari shi ke nan mu ba mu da komai ba ma a kallon mu da wani mutunci ga shi nan su ne waɗanda Allah ke so Allah ce alaysa Allahu bi a'lamu bi shakirin ashe Allah ba shi ne mafi sanin masu godiya gare shi ba babu shakka Allah shi ne mafi sani kaga shi wannan jarrabawa ne Allah ta'ala ya musu wannan aya insha Allah ta'ala kai zamu tashi Allah kai gobe da idan Allah ta bude kuciya ga yaƙuri muna fata abin da muka karanta daidai Allah ya sami sharayya a cikin lada wannan kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah ka yi mana rufi na alkhairi Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ka ba mu ikon kauce mata Allah muna roƙonka ka sa mu kyakkyawan ƙarshe abin da na faɗa Allah ya sa mana albarka a ciki wanda ne daidai Allah ya sa mu tarayya a cikin lada wanda ne kusuri Allah ta'ala ya gafarta mana اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Thank you.